في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بايعك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم الله يا ara mana lokaci ya ba mu dama don ci gaba da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci a yau sha tara ne kun? ko na da 20 da da ɗaya 20 daidai 20 daidai ne ga watan rabiu awwal watan maulidi watan da aka ahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 da hijira ya dace da shida ga watan nuwamba shekara 2000 biyar ne ku? yau biyar ga watan sha ɗaya 2000 da ishirin haihuwar annabi isa alaihi salam ina ga a cikin suratul qasas muna aya ta 86 haka ne ita ce za mu tashi bayan mun kwana a aya ta 85 ko ko ba ka bari ko 70 ba ne zai kai nan ba yadda yawa 70 76 fadin Allah inna qaruna kana min qaumi Musa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين
Allah ya ce inna karuna lalle haƙiƙa karuna kana min ƙaumin Musa yana daga cikin mutanen annabin Musa fa baga alaihim sai ya shishigi gare su wa atainahu min al-kunuzi mun bashi taska ta arziki ko taskoki na arziki ma inna mafatihahu ta yadda in ana so a maka misalin yawan arzikinsa sai dai a baka misali da mabuɗayya makulli da in ya kulle wancan shago da wancan mangaza da wancan kaza da wancan kaza to mukullayya in an tara su latanu bil usbati ulil quwwa katta daga ɗaya zu- abin da ya kai zuwa sha biyu to he an samu ƙato sama da sha biyu ne za su iya kwashe mukullayya saboda mukullayyan sun yi yawa a ɗora ma wannan ƙato a cika bahu da ƙyar yana tafiya sauran a ɗora ma wani to sai an yi ka- eh, an samu aƙalla ƙato sha biyu ko abin da ya sama da haka ko abin da ya ƙasa da haka za su iya kwashe wannan 'ya'yan kiluluwan ba dukiyar ba ne su kala da huwin ƙawon la tafra sanda al'ummar shi suka ce mishi karka yi alfahari saboda inna allaha la yuhibbul farihin allah bai san mutane masu alfahari masu nuna isa azaba yake musu wannan aya a lokacin da ubangiji ya sanar da mu a cikin wannan sura a ayar da take baya cewa wa ma utitin min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinataha duk abin da aka ba mutane ko menene duk yawan shi duk karannin shi mulki ne kuɗi ne in dai a wannan rayuwar duniyan ne to wani ɗan jin daɗi ne takaitacce da ɗan ado na duniya takaitacce wanda bai taka kara balle karya ba don haka kada ɗan adam ya yi amfani da dukiyarsa ya ce zai yi abin da ya ga dama bai isa ba kada ɗan adam ya yi amfani da mulkinsa ya ce zai yi abin da ya ga dama bai isa ba don idan Allah ya baka shugabanci ko ya baka kuɗi ba wai ya zaɓe ka bane ya ma kowane gata a'a baka zama zaɓaɓɓe ba sai kaya aikin bin Allah da abin da Allah ya baka to da Allah ya yi magana akan wannan sai ubangiji yake ce mana iza ƙara da hu ƙaunuhu la tafra inna ƙaruna min ƙaunin musa kai to sai ke ba mu labarin kuma shi ƙaruna ɗin wanda shi ƙaruna yana daga cikin mutanen annabin musa kamar ƙaƙa wasu ka ce ibn ammi ammin annabi musa waye ammi
wan uba ko kanan wan uba ko kanan uba ko to shi ƙaruna babansa ko dai kanan baban annabi musa ne ko wan baban annabi musa ne kenan sun zamanto abokan wasa tabba shi ne ko? tsakan kuzan sun zama abokan wasan juna ne kenan yan gida ɗaya ne wasu kuma suka ce a'a ana nihin da yana daga cikin ƙabilan nan ta banu isra'ila amma zancen da ya shahara cewa ibn ammi wadda allahu alam Allah abin da ya ce mana min ƙaumi Musa cikin mutanen annabi Musa yanzu kenan yaran shi dai banu Isra'ila ne dangantaka su da annabi Musa ba ta da nisa ɗan uwa ne Karuna Allah ya ba shi taska ta arziki shi mai kuɗi ne kamar yadda Allah ya ba annabi Musa taska ta ilimi da annabta gaskiya shi annabi ne kuma annabi ka san ya kowa ilimi kwarai kwarai kwarai kuma ya kowa tsoron Allah kowa ya yi kowa yarda da Allah gaskiya ya yi kowa bin Allah ya yi kowa tausayi ya yi kowa jarumtaka ya yi duk abin da ake yi a so dan adam to annabi ya yi ya yi ka wannan ayo ka san shi dan adam duk wanda kaga ana san shi akwai wani abin da yasa ake san shi ba haka ganga jikinka bace ko dai ilimi gare ka saboda ilimin mutane suke son ka to annabi ya hika ilimin da za in ha ana son ka dan ilimin ka to manzo Allah hika ilimin gaskiya ne
ko kuma kai mai kuɗi ne kuma kana rabawa to jama'a tana kaunar ka dan in ta ganka aya abinci to in wannan kyautar gare ka kuma annabi ya hika wannan kyautar gaskiya ne dan shi manzon Allah in ya maka kyauta to ka wuce yanzu gaba kada karɓar kyauta sai dai kai ka rika bada kyauta ba irin wannan kyauta bace da in ya maka yau gobe ma in kuka gama zai ƙara maka kana da kishirwar ta a'a in dai har ya ma to kai ka an sallame ka ba ta baka lashe ba ba ta baka lashe ba kaga in wannan abin yasa kake son wani mutum manzo Allah yi wannan mutumin abinda kake son shi dan shi idan kai sha'awarka mutum yana birge kai saboda karfin tsiya to manzo Allah yi kowa karfi warai
idan kuma kai mai kyawun gani wata da kyawun sura da diri kake so to manzo Allah kuma yi kowa wannan kyan haka idan mai kyawun hali kake so kuma da Allah ya kowa wannan kyan halan kyawun halaye shi yasa wani mai waka ke cewa faqan nabiyyi na fi khaliqin wa fi khuliqin ya tserewa annabawa ma fi khaliqin a cikin halitta in kaga surar jikin shi ba annabin da ya kai shi kyakkyawan diri Allahu akbar sallallahu alaihi wa alihi wa fi khuliqin haka kuma dabi'a a annabawa ma ba a kai shi ba bare wanda ba annabi ba
sallallahu alaihi wa sallam haka idan kai kana son mutum ne saboda ni saboda tausayi da amana annabi ya kowa tausayi ya kowa amana
gaskiya
ya ce wani mai waka na ce ahana bi abin ko min abin wa arhama wannan wa min ummi wani arhamu wa min ummi arhamu shi manzan Allah ya hi uba tausayi kuma ya hi uwa tausayi na ɗanta idan mace ta aihi ɗa duk ƙaunar take ma ɗan to manzan Allah ya hi ƙaunar ɗan nan nata a kan yadda take ƙaunar shi haka duk wani abin da za ka kawo ka yi ta faɗa ka yi ta faɗa ka yi ta faɗa to haka manzan Allah ya kowa irin wannan to wannan dalilin ya sa tun da ya cika duk wani kalite na aso shi in ka ga baka so shi ba baka san shi bane ba a ma bayanin shi bane ba a baka cikakken tarihin shi bane sai aka tsaya ana wasa da hankalinka ba kai dai sunan ka ne kashi shi yasa kai kuma eh ka tsaya iya sunan kake dokan wani yahi shi ba
to shi yasa in ka lura shi Allah ai a cikin maganganun ayoyi da yake cewa amma annabi da'a ya yi karkata wajen ama annabi biyayya da ama annabi da'a su suka yawa ina ga aya ɗaya takci ya yi amfani da kalmar su a alkur'ani kalmar ku so annabi bai yi aya ɗaya ko zuwa biyu ba ina za mu samu wani aya ta cikin zuwa tauba inda Allah ke ta kul in kana aba'ukum wa abina'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum abu biyar kenan ku sai ce wa amwalin niktaratumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi kaga he ya kawo abu takwas ya ka abu uku wanda ba za a haɗa su ba su zama sha ɗaya ko dai ka ɗauki ukun ko ka ɗauki takwas ɗin sai kuma ya ce to a habba ilaikun ya fi soyuwa gare ku duk malamai suka ce wannan aya tana wajabtar da san annabi ka ji kana san annabi ya fi zama wajibi a kan ka fiye da sallah ko azumi a gadi ai sallah wajibi ce dole ne ko to san annabi ya hislama sallar da zami ta isha'i ko ta magarba da muka yi da isha'i da zami nan gaban Allah kai mu zaman tawajibi so soyayya annabi ta hita zama wajibi wannan dalilin ya sanya idan baka san annabi in kai sallah ma Allah bai karba ba yo ai akwai wanda suka yi sallah Allah ya ki karba me yasa ba sa san annabi ne to he wannan aya ina ga ita kaɗai ce ta kawo magana su amma duk saura suna magana ɗa'a ne a ɗiwon lahawa ɗiwon rasula su suka hiyawa me ya sanya in ka dubi hikimar ƙur'ani to ai me irin waccan siffa kuma he an zo an ce kana kaso shi Allah ya kuma halicci ɗan adam yana son mutum ne don wani dalili kuma duk dalilan da suke sa a so wani annabi ya tara su kuma sai an tsaya na cewa kaso shi kaso shi yanzu magana ka bi shi ake ba magana kaso shi ba ake an san in dai har ka san shi ka so shi to yanzu kuma ana so ka mishi biyayya to haka shi kanshi annabi Musa Allah mishi wannan baiwai a iya zamanin shi sai kuma ya roƙa ma ɗan uwan shi mi annabta annabi Haruna yace ya Allah wa akhi Haruna akwai ɗan uwana Haruna arsulhu ma'iridian ka aika shi tare da ni ya karfafe ni Allah ce na amsa yanzu Musa annabin Allah ne wan shi Haruna ya zama wa to kuma ga Qaruna dan uwansa shi kuma ba annabin bane amma sai Allah ya bashi arzi to sai yake da yake bai da rabo yake nuna abin da ya ba shi din ya yi abin da ya ba musa sai ke so ya nuna sama yake da annabi musa don shi yake da kuɗi shi yan da suke wurin shi don shi zai yi rabo yanzu yanzu shi ko musa ce maka za yi ka kama kuɗin naka a taimaki addini a ciyar da bayi kaga kuma kai inda ake karɓa ba nan ba kake kai inda ake bada kake kaga ban mai karɓa bai cika farin jini ba mai bayarwa ya cika farin jini ko to da haka mutane a duniyance sun yi zuwa wurin karuna sai karuna yake so ya nuna musa bai hishkobi ba wannan wasu suka ce shine fabaga alaihi shine nuna dagawa da yayi ma'ana yana so ya daidaita kanshi da annabi musa ko ma jama'a ya in ya ba da shawara musa ma ya raka cewa an ji an yarda ranka yadda kuma kasan ba zai yi ba ko fabaga alaihim me ya sanya wa atainahu min al-kunuzi Allah ya bashi taska arziki Allah ce taska arzikin muka bashi saboda in Allah ga dama zai maka arziki sai maka shi ba a ba iya lissawa akwai mai arzikin da shi ma bai san ba kayan shi nawa ne sai dai kawai aka kawo shi a takardu na gani na bangare kaza an miliyan kaza ne an ci riba miliyan kaza sun koma miliyan kaza yanzu in an zo ana wannan da wani ya shigo to ya manta da wancan shine yanzu kuma ya sha'u bi gairi hisab wani kuma sai Allah ya rike dibbiye in yi zai zo sai ya sha wahala duk inda dala goma za ta shigo to sai ya yi kanta kuma da wancan da ya ba ba lissahin da wancan da ya hana ma ba wanda yake ki ko wanda yake so kowa ibtila'i ne aka mishi a ga kaka za ya yi da abin da aka gama shi da shi Allah ya gama ka da arziki ni'ima shi ce ya kira arziki alkhairi ya kira arziki ni'ima ya kira arziki da sunaye masu yawa na alkhairi to da ya haɗa ka da ni'ima shi da alkhairin shi kai kuma me za ka yi wancan kuma an kira shi talauci an kira shi ba abinda ba a kira shi ba na wahala Allah ya ce je ka ku zamna da wani aiko shi aka yi shi talaucin aka ce ku zauna tare ba inda ba kun rabu ba dan ba zai barka ba shi bai saba wa Allah kuma in ka goga ka goga ku rabu sai ya ƙara shigowa ta wani wuri ya karya inda gada da kake so ka hau ku zauna tare saboda talauci mutum ne baki dan gajere in ji da ta aliyu a ko a waka aliyu a kirji ya ce mutum ne baki dan gajere da kozo da doro da annakiya in ya tar da tsoho yakan karasa shi in ya tar da yaro yakan tankwara shi sai mai kai tsoho da garyin tsiya sai ga yaro dan shekara 27 zuwa 30 ka raka baba barka zuwa a raka ce yaro ne karka wallahi na dauka kamar shekar 65 a ce wallahi duka duka yau na yake da 28 karka wannan din a ce ya gabu da talauci ya dukunkuna Allah ka tsare mini shi to dukkanin su jarraba ne to galibi waɗanda aka ba arziki sun yi shiga cikin fitina in ka ga mai arzikin da yana da kuɗi yana kuma sauraron dokokin Allah to wannan ba karamin ni'ima ba Allah mishi Allahi shi ya sanya ibn qayyim al-jawziyya wani littafi da ganiyun shakirun da faqirun sabirun wai waye ma yafi wani shi wannan mai arziki ne yana godiya da arzikin ya dauki arzikin ya bayar ya gina masallatai ya taimaki marayu ya taimaki gwabrayen mata da tuzurai ya taimaki talakawan birni da na ƙauye ya yi ruwan sha ya samar da hanyoyi ya yi abin hawa ga can ya yi abincin ci ga can kullum cikin kashewa ki to wannan kuma sannan in za ka zo sallah ya riga ka zawa sallah ga jami'i ga zuwa wurin karatu ga koyon alkur'ani yana ta yi da abubuwa na alkhairi yana yi to shin wannan mutumin ya kai aibar shi ko bai kai ba to da fakirin talakan da ya daure cikin wannan wahala ake ibada wanne wani walla duk wanda aka jera maka yadda yake zaka yaba mishi amma ka ga mai arziki ya hada da arziki da gida mai kyau ga kudi a aljihu ga kyakkyawan diri ga yarinta ga mota mai sanyi mai raba ga yan jika goma goma nan ga 'yan biyar biyar ga 'yan biyu ga 'yan ɗaya ɗaya ga ɗari ɗari sababbi a meke A meke.
ga shi ya karya yana da kyau ba mara kyau ba ne eh ga mota in ya shiga sai ta ƙara mashi kyau kuma bai je bai zina dan duk inda ya san shi ake masha
to kai kuma rishin yin zina ka sai an yi bincike Allah dan wa ma ke san ka to Allah ta'ala samu amin da haka nan to galiban masu arziki kuma sun yi hada da masu addini in kun lura duk waɗanda suke hada da addini za ka same su masu mine ne masu shin daɗi ne shi ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul wannan humazati da Allah ke cewa wailul likulli humazatin ويل allazi لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده kaga mai arziki ne sai ya raina hat- har manzan Allah arzikin shi ya ja shi raina kuma ya dan mahanin arzikin zai bashi kariya kamar yadda karu da ya- ya zatan haka haka nan afara aital ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada kaga ka me yasa me aka bashi malan wa walada haka Allah ke ce ma wuta yana ba mu labaru ce ta da uman adbara wa tawalla amma wa jama'a fa'awa haka Allah ke cewa wannan ikira hadis rabbika alladhi khalaqa al-insana min ikira rabbika al-akram alladhi allama bil qalam allama al-insana ma la- kalla innal insana la yataga arra'ahu istagana ganin yayi arziki to irin wannan ne karu ne yayi Allah ka wannan labarin ne dan kada mu mu yi domin in mun yi irin abin da karu ne yayi za mu sami irin abin da karu ne ya haɗu da shi Allah tsare mu mutanen shi suka ce mishi la tafra kakkai alfahari wasu malaman suka ce muminai ne cikin mutanen suka je suka mai wa'azi wasu kuma suka ce a annabi Musa ake nihi amma an kashi da sunan mai jami'i ai ana zauwa mutum guda ya abu amma ya ce dewa ne ina za mu samu wannan alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum wannan wanda ƙala lahumun nasu mutane suka ce masu habbai mutum ɗaya ne ko da- tare jama'a ne mutum ɗaya ne amma Allah yake ce allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum to anan da aka ce iz qala hu qaumuhu jama'a shi kila annabi Musa ne kawai ya mushi wa'azi domin wa ya dace wa'azi in ga Musa to kuma ɗauka ma sauran jama'a ma ta biyo bayan Musa su ma sun je sun yi nasiha me suka ce mai la tafrah karkai alfahari domin me ya sanya Allah bai san masu alfahari ko إن الله لا يحب الفرحين je gaba wabtaki وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا
وأحسن.
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين to bayan in ka ji an ma mutum wa'azi ai sai bai banna ko idan ka ji an ce je ka ka mun wanki sai da riga ta yi mi a je a dora wani sai da ya mi amma wani magani sai da ya rasa lahiya to duk sanda ka ji za a ma mutum nasiha sai an yi mi ai duniya da ba a wa'azi sai da aka fara tsiya kan na Allah turo annaba masu wa'adi da ba to to ba ba a shirka ba komai ya za a yi wa'adi kulli in kaga gyara sai banna ta gabaci abin ake gyarawa to yanzu shi fir wannan karuna din nan me ya aka mai wancan wa'azin wasu malamai suka ce iya abin da yayi da zai yi tuwahi ne sai yayi tuwahin ya ƙara zira'i daya suna sharar ƙasa akwai wani abin da zabarmawa suke in suka yi shaddan nan irin gidina mai tsada wanda yadin ɗe- ta ɗaya jika goma yake in ka yi metir biyar zema sai su sai metir shidda sai ta raka yan ƙasa kuma hannun yayi yawa sunan shi mai kinga wai wane mutum to mai kinga ne ƙaru ne yayi iya abin da malamai suka akwai da damar malamai suka ce iya wannan abin ne yayi Allah ya mushi azaba kuma ai manzo Allah ya ce a cikin mutane da gabace mu ai bai ce ba kowa ne kila karuna ne akwai mutumin da ya zo yana jan tuhahin shi a ƙasa don nuna isa da alfari Allah ce ma ƙasa haɗe shi ƙasa ta haɗe shi kuma har yanzu yana nan tana jan shi suna ƙasa shi ba zai daina yin ƙasa ba ya kiyama ta yi wani mamaki ƙaru tun da shi ma ƙasa ta haɗe shi wasu ka ce to irin wannan abin ne ya yi domin Allah baya kallon wannan shi inna Allah lalle Allah la yanzu Allah ila man jarra izarahu baqara ko khuyala Allah bai kallon wanda mutuma kallo na tausayi na jin kai Allah ba zai ma mutumin da yake jan tuwahin shi yana mi ba yana jan kasa wannan shi ya sanya ahli sunna abinda suke fara yi ba a barin tuhahin mutum ɗa namiji ya je ƙasa shi yadda abin yake na ƙiyamace ne aka amince ya je ƙasa ita shari'a ta halatta mata ta ma wajabta mata ta ja tuhahin ana so in ta tuhahin su mata yawa in suka mata yawa kuma su zuba ƙasa ko da zai kai kamu guda yana binta ba matsala ba ne ƙara ma lada take sai aka tambayi malamai to idan tana tafiya tunda tuwan take ja a ƙasa sai ta ratsa wurin da yake da datti kamar kwata sai aka ce daga ta bi wannan wurin kuma in ta iske ƙasar da take ita kuma mai kyau ce sai ta mai da wurin mai tsarki ba ta da najasa to da shaidan ya zo ya ce to kuna gani ga yadda Allah ya ce ku maza ga tuhahin ku mata ga tuhahin ku to ni kuma abin da nake so na mazan mata su ɗauka na matan maza ku ɗauka dan dai a juya abin ku tabbata ba ku bin Allah in ka lura kabdinmu ta goyi mu masu dogon hannu ne ko shi namiji ko abin da ya kamata ta goshi ta zamanto ko mai gajeren hannu to in ma ta yi dogon hannu da ya ta zamanto ta sha kasa wandunan mai ina ya kamata su tsaya iya tsawon su idan kawa wannan dan kwashin da yake wani shi ake kira idan sawu to kasu wuce na ko kuma ma su zaman to sama da nan iya su tsaya rabin kwaul in kai tiri kwata ma ba matsala ba ne kaga in kai tiri kwata ko in da ya wuce gwiwa ai ba shi ba tiri kwata to wallahi ya yi eh galiban lokacin da hulani ba gansa irin wannan wandunan ba ba wai sha'awa ba ce dan hodiyo ne ya karantar da su sunna suka rika wannan gajejerun wandunan sai muka dauka wai kauyanci ne sunna annabi ce ka dauka kauyanci to yanzu su kuma mata galibin za a ga in namiji za a mashi riga sai ta yi yawa ko su kuma mata ya shaidan ya ce so nake in ga ɗinkin ya bi ku tsaye akwai ɗinkin da ake mamace so ake in ta hutu kamar an mata fanti ko ina ya bayyana rigai in za a sa hohe sun zo kamar su uku wannan ya kama tana shiga kaɗan kaɗan tana shiga kaɗan kaɗan tana shiga kaɗan kaɗan in ta shiga sai ga komi yadda ka san ka sami ina irin wannan abin da ake sa wannan ake sa ya cika wurin daidai kamar piston ne na mota haka ko na mashin ai ga in ya shiga su ake zama daidai ba so yawa ko ya kaɗan ko to haka ake so ita ta kayan su mata cin shi ya sanya tirolin ma waɗanda sun yi kowane tele samun kuɗi idan ya zo daman saboda ya riga ya kware shi kenan in ya zo sai ya in ta zo ta tsaya in ya zo in ya auna zai dauko daga kan daidai tun a so nonon ya duba girman nonon sai ce shi asalin shi banturuwa ne sai di wani yaro da wai takarra ce banturuwa in ya duba in ya dauko daga duwawunta abinda ya ce karandun aka da goma da wani wai ya gama an auna ta ya mammatse ta yana karantarwa sankantar duwa kai Allah dai ya yi mana to kaga irin waɗannan tuhahin ne ƙaru ne ya yi aka wannan mai kinga kenan to shi ya sanya suka ce mishi karkayi alfahari suka ce mishi wannan wabta gifi ma a takallahu daral akhirah abinda Allah ya baka na arzikin nan nemi gidan aljanna da shi ashe ka ga ba kudin bane samun aljanna neman aljanna zaka da kudin in ka sami ilimi nemi aljanna da ilimi lahiya Allah baka nemi aljanna da lahiya mulki Allah baka nemi aljanna da mulki a'a wani fasaha ce Allah baka nemi aljanna da wannan wabtaki fi ma ataka Allahu daral akhirah sai suka ce mishi wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da rabanka na duniya ci da kyau sha da kyau sutura mai kyau abin hawa mai kyau gida mai kyau idan kuɗi suna zuwa Allah ya ka arziki ya zuba maka an komi yana zuwa halal kana cin halal miliyoyi suka rika faɗawa to in ka in za ka yi gida ba lahi ba ne a ɗauko shi daga underground can ƙasa a yi hawa uku a zo sama daidai inda mutane suke kuma a ci gaba da yin sama duk ba wanda ya hana ka can ka yi kilim can ka yi kaza can waccan matan in kai gidanta da hilin gudu da hilin wanke-wanke da abin da ake so ba matsala ba ne in ma rampuwan za ka yi a gidanka duk ba hana ka ba shi dai zama na halaka ne sannan kuma komin tsadar yadi in kana da kudin ɗinka mota karka raka zawa he an tura ka a'a ta kirki da ake zamani demil ban ka raka hawanta yau na dalili za a raka zawa wannan mota an wuce ta karkana yin ta ba a hana ka bayin wannan ci da kyau sha da kyau kuma ka duba mata na kirki ka aura ba hana ka ba kaga akwai wata matsala galibi matan horko ba a cika ba samun masu kyau me yasa ka san ka san hujjar shi saure in yana san aure ba ruwan shi da ya tsaya darje ya waiwaya dan abin da yake kasar dan kwali ba matsala bane shi din da yanzu a matsayi ta kawai ya shigo kamar mayin waci ne abinci in ana rihe in yana rihe da kwano bai san ba amalace alalace dan wake to amma idan aka yazo yanzu wannan ta shigo to kuma ta biyin inda kuɗi kuma hoye ya darshi bare ta uku bare ta hudu to wannan duk ba hana ka ba wala tansa nasibaka minad duniya sai ce wa ahsin kama ahsanallahu ilaika kuma ka kyautata ma sauran bayin Allah makwabta da ƴan uwa da dangi da duk wanda Allah ya gama ka da shi kamar shi kyakkyawan abin da ba zai manta ba an taɓa yin wani bayan Allah cikin tabi'ai mai kuɗi ne ran nan ya sanya ya ce duk wanda ya azumin alhamis ko litinin kasan zamanin magabata in alhamis ta zo ga kowa azumi yake sai mai larura sosai ba sa yawan ajewa haka litinin sai ce yana gayyatar jama'a shan ruwa ashe wani makudan kuɗi ne zai bayar da aka je aka taru gidan alhaji idan aka gayyace ku gidan babban mai kudi mai kuke tamanin a wibu da baki da shi kashi da sauran abuwa kawai da aka zo ya hudo bakin ruwa da dabino ya ce to wannan dai shi Allah sa aka samu kowa ya ci ga dabino nan ga ruwa a yi haƙuri ba mi tanadin wani abu iya abin da muka tanadi ke to wasu he abin ya ba su haushi ba shi sun taho da yakin sa aljihu kuma an goba namu sai ce duk wanda ya ci da dinan ni ƴaƴan nake so ya ajiye mini duk Allah ya rike mini ƴaƴan zan waiwaye shi wani ya ci ɗaya wani ya ci biyar wani ya ci biyu duk abin da su dai suna in sun tayi dai za su yi gunguni sai da aka gama ce to kowa jama'a ina muku godiya Allah saka da alkhairi Allah yi Allah karba mana ibadunmu da Allah ina son ku bi layi kar ku damu kowa ka mini dabinan da ya ci dan dabinan wanda ya ci goma in ka zo irin wannan rafa ɗin ta 'yan jika goma-goma sai ya baka goma duk ɗaya rafa ɗaya duk ɗaya kai kuma ɗaya ka ci kuma an ɗauke tara
duka zan saba kina fara tunan shi ban ya ai babu an kwashi haka za ka ga in suka yi wani alkhairin yana da to shine kuwa a hasin kama a hasan lafi ilaika mai arziki bai dace ba a gan shi shi ɗaya so ake inda kake cin abinci a ga jama'a ƙofar gidanka a ga jama'a wurin zamanka a ga jama'a in an in ka fito yawo ma a ga jama'a an taɓa yin wani mai arziki a dosa sai ya ce yau yana marmarin zai yi tafiyar ƙasa zai zagayo amma ya ce ma ‘yan hada kar wanda ya bi ni kada wanda ya bi ni kun ji ko suka ce to sai tashi sai wani babban bafa da ya ce haba ya za a yi ma alaje ta yi mutai ba kawai ya bi shi ya aka haka ya ce a ba alaji maganan makar mai bi ka aiwata so ba yawa za mu bi sai aka taho ana tahiya a ƙasa to can shi kuma wani sai ya gan shi wani dan maula shi daman yana neman shi ya ga gashi nan a kyauta arha ya ce alhaji wani barka da hutawa sai wancan bahwadan da ya ce ya amsa sai ya kyale sai ya sake tare gaba ya ce alhaji wani barka da an hutu lafiya wannan bahwadan ya ce an amsa ya sake tare su a na uku wannan alhajin sai hakan nan sai ya ka yan jika goma goma guda goma sai ya meka mishi sai ya linke sa da ya ce ma wannan bawa da ce wane ya ce idan ina maulata in kana sa mana baki na ma bala'i ya ce wai da ka gana tarbo ina gaida alhaji wannan nan an gama lada ne nake nema wannan shine ladan kai da kake bin shi ka bi mahaifinka haka ka bi malamin ka karatu kake koya wannan yan goma goma albarkacin waɗannan masu akun su ne kake bi ni ma su ne nake bi alaji ya sake jimko wani kullun ya ƙara cewa ba ga irin ta ba ya ce alaji in kana haka hede to ko kiran sallah aka yi in kayi mi ana so ka in kana da arziki ka raka kyautata ma za ga duk mai arzikin da yake kyautata ma al'umma al'umma tana son shi kuma mala'iku suna son shi kuma sannan wannan rabon bai kare arziki sai yayi kaman zai yi ranta zai ga wani wurin Allah ya bude ya haka Allah ka'ida shi kace dan mala'iku suke ma addu'a wannan addu'a ba ta shafan mara kuɗi mai kuɗi kai take shafa shi yasa sahabbai suka ce manzon Allah zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu dukiya sun tsaye da lada komi ma na ibada suna yi amma akwai ibada da mu ban biye yi sai Allah ke cewa menene harshe wala tansa nasibaka min wa'asama karka zamanto kana yin fasadi kana banna ta hanyar saba ma Allah da dukiyarka a duniya inna Allah inna Allah la yuhibbul mufsidin lalle hakika Allah baya son mufsidina masu banna sai Allah ke cewa ne qala inna ma utituhu ala ilmin indi أولم يعلم أن الله قد هلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ويندو ga jawabin ƙaruna bayan an mashi nasiha ƙala ya ce musu inna ma'utituhu ala ilmi kai magana da kuke kuna cewa in kyautata abinda Allah ya bani wa ya gaya muku Allah ne kawai ke bada ba dalili to idan Allah ne mai badawa waɗanda suka hini kusa da Allah su ne sa bai basu ba ya ce ku gane wani ilimi ne na je na yau na tattalin arziki na samu shi ya samu muna wani arzikin ni ba wai magana wani bani bane ko kaza ko kaza to in Allah yake bada ku ya baku mana inna ma utituhu ala ilmin indi ilimin da gare ni na sanin yadda za a mai da dala goma ta zama ɗari to shi ya sa na zama mai arziki amma kar ku ɗauka cewa wani hikima ce ta Allah a to ni kaɗai Allah yake so ko kuma suka ce ala ilimin indi abin da yake ni akan wani ilimi da Allah yake da shi game da ni ya san nahi kowa dacewa zaɓi ne na Allah yana so nuna yadda Allah ya bashi arziki eh da Allah ya gane han Musa ya hiya kuma ka san wanda ya samu kudi wani lokaci in ba addini ya sani ba dauka yake da al'umma take wannan wurin ya hita cancanta komi haka ne to kanun ne oga akan wannan tahi shine ki tattin ya dauka cewa Allah kallan shi ne yayi ya ga ya dace ya fi kowa dacewa ya zama mai arziki ya bashi arziki saboda haka ilimin Allah ya san duk al'umma ba ba wanda kai karuna a iya fahimtar da shedan ya dora shi kanta yace dan haka nan shi yasa ku bar wani kama kame sai Allah yake cewa awalam awalam ya alam shin bai sani ba anna Allah lalle Allah qadi ahlaka min qablihi Allah ya halakar da wasu mutane kafin shi minal ƙuruni na daga zamunna da al'ummar suka rayu a zamunnan a garuruwa man huwa ashaddu minhu quwwatan wanda in ƙarfi ne na mulki ko na tattalin arziki sun yi shi wa akasaru jama'a kuma sun yi shi tare arziki Allah ya gama da su kenan da arzikin nan yana ba dan adam kariya kamar yadda imani yake ba dan adam kariya da ya ba karuna ko ba ka bane da mulki yana ba da kariya don kana mai mulki da ya ba fir'auna kuma da a wannan kisa an nuna mana fir'auna bai tsira ba mulkin shi bai kare shi ba yawan mabiyan shi an ce yana da junud to su junud din nan ba abinda suka iya yi ba su kare shi ba amma Musa da ya rike Allah ya ya samu kariya ko bai samu kariya ba to wannan ana nuna mana mu din nan mu gane arziki ko mulki ba shine hawa tudun mun tsira ba kuma bai baka kariya komi daman arziki kake gade shi shi kuma ilimin shi yake gadin ka shi ilimi shi yake tsaron shi shi ko arziki shi yake wannan mai shi yake tsare shi he kana ta kariya kana ta kariya kai ya bace amma ilimi shi kuma tsaro yake ya tsare wanda yake da shi shi ya sanya kai ilimi kai aiki da ilimin kai imani da Allah ita ce hanya mafificiya da zaka samu nasara ba lahi idan Allah baka wadata ko Allah baka mulki ko Allah baka daraja cikin jama'a wannan duk wani wannan so mun taɓi ne amma ai amfani da wannan damun wajen bin Allah sai yake cewa wala yus'alu an zunubihim almujrimi ai ba a ma tambaya game da lahin masu kafirai yau ai ba sai an tambaya ba lahin ne 100 bisa 100 to me da tambaye kuma a ce mishi lahinka kaza to bai da lada ko daya akwai tambaya wasu malamai abu suka ce abinda ake ni wala yus'alu an an zunubihim almujrimin su mala'iku a lahira ba su bukatar in sun zo wurin mutane su tambaya waye mai lahi an musu alama su masu lahim yi urafin mujirimu na bisi mahum fa yi ukadu bin nawasi an yi ma mujirmai alama a huskokinsu na baka huska da jan ido da haka daga mala'iku sun zo ba sun tambaya ba suna da shaida hesu yi kame kawai ba bukatar hi an tambaya ko kuma a'a akwai lokacin da kafirai bisa ma isa a tambaye su ba dan kiyama mataki mataki ce akwai inda ake tambaye su akwai inda ba tambaye su ko da an tambaye su ba tambaya ba ce da tambayar za ta amfanar da su a tambaya ce wadda za ta ƙara sa su cikin matsala kamar irin tambayoyin da aka yi a baya shin ina abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba ka kashi wannan tambayar ta amfani ce don ka ƙara shiga matsala ne aka matambayi shi ya sanya Allah ke cewa فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الآيات الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم الله ke ci gaba da bamu labarin karuna ran nan ya yi ado asin da asin ya ɗauka kayan isa ya huto da abin hawa na isa tare da cincirin da mabiya zai zagaya a cikin jama'a ya nuna ma duniya shi kan wallasa ba ne fakara ji alaƙaun hifi zinati ya huto a cikin mutanensa cikin irin wani ado wanda dole in ka kalle shi sai ka in ka in ka in ya huto sai ka kalle shi kuma abin bai birki ka qala alladhina yuriduna hayata ad-dunya wadanda ɗan duniyar da suna son duniya amma ta ki samuwa kaza akwai su ga su shi talaka ne duniya yake nema kuma ta ki samuwa ya ki dawowa ya nemi lahira he duniya yake nema ta ki samuwa shekara wajen 50 kake nema har yanzu ya hakuri mana raka ibadodi da kai to irin waɗannan he suka ce ya laitara ta kai can ina amfanin wannan marayuwa ta mu ina ma da muna da irin abin da ƙaru na ko ba mu kai shi ba ma ba dan samu wani kamar irin wannan muwami yanzu da muna da wadata mu ma motocin da zamani a ce dai LBU din nan kana hawanta irin kaza kaza din nan kana hawanta gidan nan da ake na zamani a ce kai ma kana da shi yanzu ai kaga da rayuwa amma rayuwar nan mu dai kaskiya wani ya rako wani wa ga wa ka rako to an ce ma rakiyar ma abun banza ce ai wani kore ko wani bai ba kai kadai ka zo kai kadai za ka koma ba kowa ba karako wani ka ja ni Allah mako wannan duniya da kake gani mu dai ga munan dai to tsakani da Allah mu dai to kaman ya ce mu dai Allah bai mana adalci ba kaman abin da ke so faɗa ke to kai waye gaya maka Allah bai ma adalci ba shi Allah da abin da kai akwai ya kaga yayi akwai hikima wallahi barin ka bakka da kobiye shine hikima kun ga yan Niger din wannan ku da kanku da kuke ganin ai zaman ku lahiya ba ku da kuɗin nan ni na tabbata kowanne cikin ku in ya huta da sahe ya zo da jika 500-800 aka shekara 30 ana haka ai an gwada ku an gani zamanin sifani da ta yi tashe a magariya ai an ga yadda kuka yi
kun tafkaɗiya
wato kuɗi suna zawa ɗari bisa ɗari zamanin juri daga ka gama lakwal jiranka ake ga aiki a baka aiki he an jira ka 25 an ba kai akwai man da za a ce an kana san albashinka dukkanin ɗayan aikin da za a yi a baka sai alawus a za a baka kai abin da ya ga dama na rantse da Allah akwai wani gida a magana da ake gina gidan harba harba giya nan da magana ake zawa a ɗauke ta tare da wannan a Land lokacin Land kuwa sai minista sai shugaban ƙasa ke da ita sabuwa aka sayo zero kwantar a leda guda biyu aikin ta ɗaukan giya in ɗaya ta ɗauki giya ta an ɗaɗɗora gada in lokacin ta wannan gwangwanin ce henkel in ta tafi kuma wacce ya tayo kura zama kan a shanye waccan wannan taji wuni ake kwana ake haida Allah sa aka daina gyaɗa he kowa kuma da sai yana ma annabi salati ana kiyamul layl ka san wannan sunnan ma da kaga an ta karba a manyan birane irin su da bagaran su maradi su ai kaga a kauye kadan kadan ake shiga ko irin su ya mai su maradi su agar ka za ka ganin ka aka kira sallah kowa hakan nan kaman ya gwada maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wallahi galiban da kake gani lokacin da alisebu komi ya kare ne ma'aikata suka zamanto babu albashi an sai da salon an sai da tele an daina ganin shi an yi kaza an yi kaza albashin ya ki hutawa kun yi zanga-zanga ba ko biye kun je polis sai rama su polis din ba kuɗi ku ba kuɗi jandarma ba kuɗi kai ba kuɗi aka dangana aka rungumi kaddara daga an ce Allah ya ce a yi adalci kwanar gaskiya ne mu ba a mana ba Allahu akbar ba ka zama ne duk daga da kuka zama ahalin sunna wani daga nan ba da gaske ba yake karatu ya karatu ya wuce wani da albashi ya dawo ya koma ba haka ba ne idan da Allah zai ba da arziki da yanzu a ce isansu din nan ya wadata da magaran din nan lunguna da birane gadoji ne ake ta yi can ana aiki to ban da in aka fara shan giya Allah yana son ku shiga aljanna ne a raka bar ku dai a matsa matsan nan cikin yan ramuna da yan sauraye da waye da waye in ka samu da kato akwai hikimar Allah wallahi ba wannan bane akwai hikimar Allah ya san alunku duk yanzu nan wallahi in muka sa dan Niger Allah kiyaye suka ce innahu lazu haqqin adid innahu lazu haqqin adid suka ce lalle karuna mai ma'abucin rabo ne babba yana da babban rabo me ya faru wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabu llahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulqiha illa sabirun wa ƙalar ladina utul ilma sai masu ilimi na addini da suka san girman Allah suka san menene haƙiƙanin duniya me haƙiƙanin lahira he suka ce musu wailakum kaitan ku rika buƙatar irin wannan abin na duniya da ƙaruna yake ciki wannan ba abin da ba abin da za ku dora ranku ba akan shi ne kaitan ku suka ce wallahi sawabul lahi ladan da Allah ya zai ba ku a lahira in kun yi aiki khairu shi zama alkhairi shi kuma yana samuwa ne liman amana ga wanda ya imani da Allah wa amila salihan ya aiki managarci wala yulqaha babu mai haduwa da irin wannan lada na Allah wanda za a sashi aljanna illa sabiruna sai wanda suka yi hakuri akan abin da Allah ya ba suka ba Allah da shi kaga anan mai da malamai suka musu abi su sun san wancan daraja ta duniya ba da wamamma bace karewa za ta yi sai Allah ke cewa mi fa khasafna bihi wa bidarihi larud فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين nan ƙaruna ya husa ta Allah da Allah ya tashi hallaka ƙaruna he da ya bar shi gaban idan kowa sai aka mishi girge da ƙasa shi ɗaya da shi da dukkanin dukiyar shi da gidajen shi da jama'a shi da wanda suke da alaka irin nashi kawai ƙasa hete wani tsaga ta yi rami suke yin ƙasa suke yin ƙasa har suka ɓace fakasabna bihi wa bidari al-ard da shi da gidajen shi da kayan da ya mallaka duka muka sa ƙasa ta haɗe su sanda ƙasa take take haɗe su yana ihu yana hargowa a cece shi a kamai agaji duk waɗannan ƴan fadar kowa sai ƙara gudu yake to ƙasa tana yin ƙasa kai ka je wurin shi yasa Allah ke cewa وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله bai samu ba gare shi min fi'atin na wata jama'a magoya bayan shi ‘yan fada yan suru da hudu za su iya bashi agaji min duni lahi baccin Allah. To shi kuma Allah ba tare da وما كان من المنتصرين Bai kasance ba wanda za a taimaka don bai ba Allah ba. Allah ne zai iya taimakon shi kuma shi ba tare suke da Allah ba. He zaman to wanda yake tare su kuma su iya komi. An yi asara ko ba a yi ba. To ina na jiya ci gaba.
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون Fa asbaha alladhi tamannaw makanahu bil ams. Wanda jiya suke cewa ina ma mu ne muke da matsala- matsayi irin na karu ina ma za a kai mu a ba mu matsayi irin na karu ba jiya suke da tawata haka ba to kuma yanzu ga karuna ya hallaka sai suka wayi gari suna cewa wai kaga kalma ce ta larabci ta al- ta- kana al'ajabi na tsoro mamakin yadda abin ya zai ce wai mun kuskura mun kuskure kuda cewa wai ka annallaha yafsuka liman yasha'u ashe dai shi arzikin nan ba wani abu ne in Allah ga dama sai ya baka ba dan ya san ka ba kuma waye kadir yana iya tukunta ta arzikin ba dan baya san ka ba suka ce laula amanna Allahu in ba dan ba ma Allah mana wata babbar gwaggwabar baiwa me baiwa anan yau talauci ne suke cewa baiwa ashe talauci anan an- ba- ka- kalli wani abu inda za ka yi misali da wannan idan ana gwamnati an ɗauki ministurori an tura wani gobarnor an tura wani firefe an tura wani wane ne suna wucewa a wurin su kake ganin sabon kuɗi mutane ba sha'awa ba suke ina ma da za a mai nomina sai ɗinka wani wuri da an yi juyin mulki aka rika neman su gida gida jiya suna bisa babban matsayi yau ana neman su sai ka rika cewa na gode wa Allah da ban cikin su da aka yi ruwan wuta kansu da kyar haka ne ko ba ka bane ashe ta duniya wani abin banza ce sai suka rika cewa laula amanna Allahu la khasafa bina in ba dan ba Allah ya mana baiwa bai ban wancan abin kiyar ba arzikin wanda take fata ajiya suka ce inda ka samu wata hade mu suka ce wai ka annahu wai lalle yadda lamari yake la yuflihul kafirun ashe ka karuna kafiri ne to kuma kafiri baya samun tsira baya samun babban rabo sai Allah ke cewa ni تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين Allah ce tilkar darul akhira wancan gida na lahira na aljanna da Allah ya tanadi mun yi tattalin shi ne naj'aluha muka sanya shi lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi da mutanen da ba su neman su yi wani girman kai a kas- a a duniya ba sa neman su yi wani ayyuka na sabo su da'a suke so da tawali'u nasu ne lahira dan su gidan a lahira nasu ne in dai aljanna ce ta waɗannan ci wala aqibatu kun ga kyakkyawan ƙarshe lil muttaqina yana ga masu tsoron Allah ita taqawar zaka zama masu cikin masu ita dan su ne suke gamawa lahiya ba ga masu kuɗi ba ba ga masu mulki ba ga ba ga talakawa ba ba ga ƴan kasuwa ba ga ma- ba ga ma'aikatan gwamnati ba a'a lil muttaqina in aka samu ɗan kasuwa m- wannan taqi yana da aƙiba kyakkyawa mai mulki taqi yana da aƙiba kyakkyawa talaka taqi yana da aƙiba kyakkyawa amma dan ka zama talaka ka zama fajiri baka da kyakkyawa aƙiba ka zama mai arziki fajiri baka yi ba ƙarshe mai kyau ka zama mai mulki fajiri baka yi ba ƙarshe mai kyau wala aqibatu lil muttaqi a wani ke cewa wala aqibatu lit taqwa sai Allah ke cewa mi من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء جاء بسيئة فلا يجزى الذين عملوا فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة duk wanda yazo ma Allah da wani aiki kyakkyawa aikin da shari'a ta saka Allah ce falahu khairun minha zamu bashi lada fiye da aikin shi zamu lullunka mishi in dai kai mu baka goma ko mu baka sama da goma amma wa man ja'a bi sayyi'ati in ka zo da mummunan aiki shi kuma za a baka mummuna ɗaya zirgi ɗaya an gane ko falaji zalladina amilu sayyi'ati ba ma saka man suka yi mummunan aiki illa ma kanu ya amalu sai daidai da abin da suka aikata in kai goma abu goma amma in alheri ne in kana iya yin ɗaya a maka miliyan dubba lahiri dubba wani abu ne a wurin ubangiji ana ba da wani malami yake ba da labarin wani mutum bawan Allah ne yake bautar Allah kusan shekara shi saba'in yana bautar Allah ran nan shaidan yana ta kokarin ya zai ya rikita mushi hankali ya ga ya zama dan wuta sai ya kokari ya kawo mushi wata sambaleliya kuma heji yana sha'awarta kuma shaidan ita ma ya karkato da hankalinta sai da ta sati a wurin wannan bawan Allah ana tabka tabargaza shekaru saba'in yana ibada ya yi na sati ɗaya to kuma daga baya sai ya ƙara komowa cikin hayacin sai ke neman tuba da haka sai ya bar wannan garin ya tafi wani wuri yana ta tunanin ma hankalin shi ya mugun tashi sai ya da wasu ya gashi ga yunwa yana shi sai da wasu bayan Allah kamar wasu almajirai haka sai shiga cikinsu to su da dare ne bisan ya shigo ba dukansu kowa na jin yunwa ashe mai akwai mai kawo musu abinci sai ba su kaman waina ɗaya su sha biyu ne ya kawo waina sha biyu da ya zo wurin rabo wannan sai ya ba shi sai ɗaya ya ce a alaji yawai aka yi ni ba a kamuta ba ya ce a ai sha biyu ne kakukun ku sha biyu ne ya ce kwarai kuma sha biyu ne to amma ni ba samu ba ya to wani ya ci biyu aka ce wallah ba wanda ya ci biyu sai wannan bawan Allah ya wuto ce a ni ne bako a cikinsu kenan tun da ta kace gata sai ya haƙura da ya bashi wancan yana jin yunwa ce ya jin yunwa shi kenan shi da ya zauna da yunwa shi sai mutu da ya haɗu da Allah sai Allah ce mishi ayyukanka da kai na shekara saba'in ba kalla don komi zinawan ta sati da ta buge su da aka auna zinar ta cinye aikin bai da komai yanzu ya zo giro sai ka ce amma wannan ya kyautar wainar da ka haƙura to kuma a sheka aljanna da biya kula ba Allah sauƙaƙe sai Allah ke cewa mi innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'adi qur rabbi ya'lamu biman ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin
Allah ce innal ladhi farada alaykal qur'ana lalle wanda ya wajabta maka wannan alqur'anin ya dora maka aiki da shi da yada shi shine Allah laradduka ila ma'adi zai maido ka zuwa ga ma'ad wasu malamai suka fassara ta da makka sai na dawo da kai makka kamar yadda yan garin ku makka suka kore ka sai ka dawo ka karbe ta daga hannunsu su su zama kaskantattu an yi haka ba a yi baka wasu ka ce laraduka ila ma'adik sai na dawo da kai aljanna ai tahi inda a kore ka to duka biyun sun shiga ciki Allah ke ce kulka ce musu rabbi shi ubangiji na a'alamu shi ne mafi sani man ja abil huda wanda ya zo da shirya ya yi kowa sanin shi wa man huwa fi dalalin mubin da wanda yake cikin bata bayyana ne Allah ya hi batacce sanin shi batacce ne sai Allah ke cewa mi wama kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lilkafirin wama kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu aida kafin a maka wahayi kana dan shekara goma sha biyar ishirin ishirin da biyar talatin talatin da biyar har aka kai wajen arba'in bakaɗan ba kama da tunanin amma tunaninka ba kama da wani tunanin zaka zama annabi ba kama dauka ba dan ba kama san me annabta ba kuma ba kama zaton za ka zama annabi har a aiko maka alkur'ani baka da wannan tunanin amma sanda lokaci yayi kawai sai Allah ya riga ya zabe ka sai ya baka dan haka wala illa rahmatan wannan istisna'i ne mun kadayi sai dai shi baka alkur'ani yi ma wahayi a maida ka annabi wani rahama ne da Allah ya riga ya yi maka tunda ita annabta ba zabi ba ki ba wai kokari bane ka yi ta kokarin ibada har Allah ne da ka annabi ga kyautawa ka ba haka bane a'a walitaka da zama mutumin kirki ita ce ake cewa kowa ya je yayi kokari ya samu amma annabta ba haka bane me ya sanya ita annabta zabi ne na Allah ya riga ya zaba kuma Allahu a'lamu haisu yaj'alu rasata Allah ya kowa sanin inda ya cancanta ya sa manzanci shi ku he ku gaggawa ne to shi Allah ya san wannan wanan bai isa ba kowa bane sai Allah ya kawo ni inda za ka gane annabta ba wai kokari bane ake ana samun ta radda aka aihi annabi Isa da aka tambaye shi me yace inni abdullahi atani alkitaba abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani nabiyya ya sanya na annabi mubaraka aina ma kunta kaga cewa ya maida na annabi ai kaga shirin da aka yi shi in ijtihadi ne da bai yi ba ma shi ko amma da ke zabe ne na Allah bisa ka'idar wa rabbuka yakhluqu ma sha wa yakhtar da haka Allah ya ba annabi rahama ce daga Allah fala takunanna zahira lil kafirin da haka karka zaman to me ba kafiri agahi ko me taimaka ma kafiri yayi kafircin shi ko me taimaka ma kafiri ya isar da saban da yake so karka taimaki kafiri sai Allah yake cewa me ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذا انزلت إليك ودعو ودع إلى ربك ولا تكونن زهيرا لل... زهيرا من المشركين ولا تكونن من ال...
ولا تكونن من المشركين yake cewa wala yasuddannaka an ayatillahi kada wani ya ya toshe ka ko ya kare ka daga ayoyin Allah bayan an sabkar da su ya hana ka bin su duk yadda ya kai da matsayi a duniya ko shi waye kar ya hana ka bin Allah kar ya hana ka bin ayoyin Allah bayan Allah ya sabkar ma da su da haka wada'u ila rabbi kai dai kai kira zuwa ga Allah ka kira cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko ran mai baci ko mai batare zai batare ba ruwanka ko mai jin dadi zai ji dadi ba ruwanka wala takunan na minal mushrikin karka zamanto cikin mushrikai shin da Allah ce manzo Allah karka zama cikin mushrikai da dan zai zama ne gargadi ne ake yi dan mu kar mu zama shi daga da ja Allah ya tsare shi sai Allah yake cewa mi ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Allah sake cewa wala tad'u ma Allah ilahan akhara kada kai bauta ma wani abin bauta na daban tare da Allah kada ka zama mushriki kamar yadda yake wala takunan mushriki sai kuma ya ƙara maimaita karfaka bauta ma wani abin bauta tare da Allah la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta da bauta sai Allah bauta ba cancanta ga kowa ba sai Allah shi kadai kulli shayin ka sani ko menene shi kowaye halikun za a wayi gari babu shi ya halaka illa wajhahu sai ubangiji ne sai Allah ne kadai zai saura ba ita duniya duk darajar dan adam sai ya mutu duk rishin darajar shi sai ya mutu duk ƙarshen shi sai ya mutu duk ragwancin shi sai ya mutu tunda dai annabawa suka mutu to ban gaba wanda za a rage tunda aka waye gari sai fir'auna suka mutu ban ga wanda za a rage cikin matsiyata tunda su karuna yau babu su to ban ga wani mai arzikin da zai tsira shi ya sanya ita mutuwa tana nan ya za wani malami yake cewa mata da akwai irin matan da suke cewa ita daga ita ba wani mijinta bai ƙara ba aure tana son zaman kadaita ita kadai da haka ta shiga ta huta ta hi ƙarhin mijin zai ce to ai kadaita kin zaki kayan ki ma da kin je kabarin ki kama ke kaɗai ci ko ba ke ta kaɗai ba ci to don haka nan kulli shay'in halikun illa wajha sai Allah ke ta lahu al-hukumu hukunci na Allah ne shi zai hukunta kowa da komi kuma ba a biyarwa wani alkali ya ce a ka shari'an nan in duba babu shi bai isa ba wa ilaihi turja'un kuma zuwa ga Allah ne makoma bayi take ko sun so ko ba su so ba da bawan da ya imani da bawan da ya butulce ma Allah dole ne su koma zuwa ga Allah shi yasa kake gani ba inda Allah ya ce ku yi imani da za ku mutu kar ma kai sai ba a yi in kaga dama in an yi magana mutuwa ce kai mu ba mu yarda ba ai ba a mutuwa a garin a gidanku ne suka mutu kaga magana ba a yi ma ba ta so ko shi ya sanya tsaya ka bauta ma Allah Allah ta'ala ya sa mu dace kuma mun zo ƙarshen wannan sura mai albarka Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa a cikinta ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka yi kurakurai gajiyawa ce ta ɗan adam da ƙarancin ilimi Allah ka yahe mana ka dora mu akan abin da shi ne daidai Allah muna tawassali da sunayenka da siffofinka wannan ƙasa tamu Allah ka ba ta tsaro da zaman lafiya da arziki mai yalwa amin Allah muna roƙon ka shirya ka shiryar mana mu kama ka shiryar da mu ka shiryar mana 'ya'yanmu da matanmu da iyayenmu da dukkanin wani dan uwanmu musulmi Allah ka ƙara mana shirya wanda suke kan wani abu da ba daidai ba Allah ka ganar da su kuma ka ba su ikon bari wanda suke kan abin da yake shine daidai Allah ka arzata su da dawwama akan daidai din kuma ka karbi rayuwar su akan haka Allah muna roƙonka wannan al'umma birni da ƙauye Allah muna da damuwa daban-daban Allah ka san damuwa kowa Allah ka biya mana ka warware mai matsalolinmu amin bukatu da gare mu Allah ya yi mu sanin su Allah ya bamu abinda muke jin tsoro na sharri Allah ya tsare mana shi amin abinda muke nema na alkhairi Allah ya hada mu da shi amin wanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya amin waɗanda suka rige suka rasu Allah ka ji kansu ka yaje musu ka sa aljanna ce mako musu shugabannin mu Allah ya taimake su ya ubangiji wannan ƙasa Allah ya taimake ta Allah ya mata albarka Allah ya mata albarka Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta zaman lafiya shugabannin da suke shugabancinmu ƙananan shugabanci ko manyan shugabanci muna tawassali da suna Allah da sufofin shi Allah ya taimake su inda suke daidai Allah ya sa su ƙara inda suke kuskure Allah ya taimaka su bari saboda ba daidai bane ka ce Allah ya tsine ma ƙasarku ko kuma Allah ya tsine ma shugabannin idan ita tsinuwa in ta karɓu addu'a in ta karɓu niyyar ta zama tsinaniyar ƙasa Allah tsare mu Allah kiyaye wa zai da ta shinkawa mu ne to gwamnati ko mu mu wa masara za ta ma wahala subhanallah waye zai zama ɗarɗar su tsare da su ake da haka nan mu roƙi alheri a kanta ya yi mu roƙa mata sharri kuma shi ne mawajibin shi wannan abin da kake yi ana ta roƙon wannan sharri ana ta kaza ana ta kaza sai an sabka daga tsarin musulunci an koma na bidi'a to ya ita wannan shirma shekaru da dama ina ga zamanin bare ne kusan lokacin kasa an a lokacin an kishi mun taɓa yin karatu a wannan masallacin sai muka ce abinda ake yi din nan ba daidai bane ya saba ma addinin musulunci sai muka kawo hujjoji muka ce imamu qurtubi mai tafsirin nan na jami'ul ahkam yayi bayani hanyoyin da ake bi a samu mulki in kaga dan adam akan mulki hanya hudu raka ce banda babu tabiya duk wanda kaga yana kan mulki hudun nan ce kawai hanyar farko bari mu dauki mai munin ka kashe mai mulkin ka hau